الذين آمنوا اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan yammaci yau goma sha bakwai ga watan safar lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da takwas kuma yau ɗaya ne ga watan takwas lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan gari na bununu ƙarƙashin ƙaramar hukumar tafawa ɓalewa a jihar bauchi domin gabatar da wa'azi na addinin musulunci alaramma a cikin ayoyin da ya karanta ya karanta mana cewa fala taj'alu lillahi andadan allazi ja'ala lakum الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ubangiji ta'ala ya ce, Allazi ja'ala lakumul arda firashin, Ubangiji ta'ala shi ne shimfiɗa muku ƙasa shimfiɗawa, bayan haka fa, wa an zala lakum minas sama'i ma'a, kuma ya saukar muku ruwa daga sama, sannan ya tsirar muku da amfani daga wannan ruwan da ya saukar daga sama, saboda haka, fala ta ji lillahi an dada, kada ku sanya wa Allah kini. kada ku sanya wa Allah abokin tarayya, ku sami yaƙini, ku dogara ga Allah, ku yi tawakkali, ku san cewa duk abin da Allah ya ba ku ba wanda ya isa ya hana duk abin da Allah ya hana ba wanda ya isa ya baku da Allah ya rike ruwa kwanaki wa ya baku ba wanda ya baku sai da aka koma ana kankan da kai aka yi ta roƙon Ubangiji sannan sai Allah ya tausaya mana ya saukar da ruwa to kamar yadda Allah ya saukar da ruwa muke addu'a Allah madaukakin sarki ya saukar mana da zaman lafiya a wannan yanki da kuma jihar mu gaba ɗaya da ma ƙasar gaba ɗaya kuma Allah ya kawo mana shugabanni jagorori nagari waɗanda za su yadda da Allah su bauta masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bukata lalle yana da kyau mu sami yaƙini mu samu dogaro ga Allah madaukakin sarki wannan zai ƙara sabbaba mana samun alkhairin duniya da lahira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi allies forces aka yi taron dangi kafirai da mushrikai na makka suka taru akan sai sun ga bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan taron da suka yi bai ƙara wa mumunai komai ba face imani sai Allah madaukin sarki ya ce walan mara almu'minun al-ahzab walan mara almu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما Ubangiji ta'ala ya ce, Walan mara al-mu'minun al-ahzaba, yayin da mummunai suka ga taron dangin da aka yi musu don a gama da musulunci, wannan bai ƙara musu komai ba sai suka ce, قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله باب صوت فا هذا ما وعدنا الله ورسوله wannan shine abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi mana wa'adi wa ma zadahum wa sadaqa Allahu wa rasuluhu suka gaskata Allah da manzansa wa ma zadahum illa imanan wa taslima babu abin da ya ƙara musu face imani da kuma sallamawa to mu sani ‘yan uwa musulmai, lalle dogaro ga Allah, sakamako ne daga cikin sakamakon yaƙini, idan mutum yana da yaƙini, to zai dogara ga Allah, shi kuma yaƙini shi ne huwa ƙuwatul iman, shi ne ƙarfin imani, shi ne ƙarfin imani, wasabat da tabbata, har ma ya kasance, hatta ka annal insan ya rabi ainihi ma akhbar Allahu bihi wa rasuluhu. Har mutum yana kallon da idanuwansa kamar ga abin da Allah da manzansa suke ba da labari a fili a ƙware kwatan saboda mi min shiddata yaƙinihi saboda tsananin yaƙininsa shi kuma yaƙini shine huwa sabatun wa imanun laysa ma'ahu shakkun shine tabbata da kuma imani gaskata Allah da manzansa wanda babu wani sauran kokonto babu wani kokonto kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar mana da ruwan sama muke fatan damuna mai albarka haka kuma Allah maɗaukakin sarki zai saukar mana da zaman lafiya a cikin yankinmu da jiharmu da arewacin Najeriya da ma Najeriya da duk inda musulmai suke muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da ainihin zaman lafiya a cikin wannan yanki namu to saboda haka karkai kokonto karkai yaƙini karkace ƙasar ba za ta gyaru ba, karkace ba za a sami gyara ba, a Allah mai iko ne akan dukkan komai, domin shi yaƙini shi ne ala darajatul iman, mafi ɗaukakan ƙololuwar imani, kasancewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka to daga Allah ne, sannan kuma ka gane cewa yaƙini yana fidda sakamako manya-manya daga cikin sakamakon da yaƙini yake fitarwa akwai attawakkulu ala Allah azza wa jal dogaro ga Allah mabuwayi da ɗaukaka shi kuma dogaro ga Allah mabuwayi da ɗaukaka shine wato al-i'timad al-i'timad al-insan ala rabbih azza wa jalla zahirihi wa batinihi fi jalbil manafi wa daf'il madar wato mutun ya dogara ga Allah madaukakin sarki mabuwayi da ɗaukaka a bayyane da kuma a ɓoye wajen janyowa alkhairi makansa da kuma tunkuɗewa sharri duk wani abu na alkhairi da zai zo to ka dogara ga Allah Allah shine mai kawowa idan mulki ka samu to kasancewa babu wanda ya isa ya hana ka Allah ya riga ya baka idan arziki kake nema to ka nema a wajen Allah ba mai baka sai Allah in zaman lafiya ake nema a yi tawakkali a dogara ga Allah a nema a wajen Allah shi al'amarin Allah al'amarinsa kunne fayakun kasance sai ta kasancewa saboda haka dogaro ga Allah wani al'amari ne da yake sa mutum ya samu bukatunsa na duniya da lahira ya kuma sa ya yi rayuwa mai kyau ya yi rayuwa mai daɗi ya sakankance saboda ya sami yaƙini duk abin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka bayar daga gare shi ne shi yasa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ga taron jama'an nan ba abin da ya ƙara musu face imani shi yasa a wani lokaci da Allah ya ce aka ce musu innan nasa qad jama'u la alladhina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
Allah maɗauki sarki ya ba da labari cewa yayin da aka gaya wa munafukai suka gaya wa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa fa kafirai sun yi taron dangi a kanku, sun haɗu suna so su gama da ku, ba sa so ku samu zaman lafiya a yankinku, ba sa ko so ku samu nutsuwa yadda za ku bauta wa Allah. Suka ce, lalle jama'a sun haɗu ku ji tsoronsu, fa za da hum imanin. wannan sai ya ƙara musu imani suka ce mi hasbunallahu wa ni'mal wakil ma wato Allah ya isar mana ma dalla da Allah abin dogaro haka ake so duk wani mumuni a duk yanayin da ya samu kansa ya dogara ga Allah ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ya ishe mu misali annabi Ibrahim badadin Allah lokacin da aka jefa shi cikin wuta shi ma abin da ya faɗa kenan a wannan lokacin mala'ika Jibril ya zo kafin ya isa wutan, ya ce, Kana da bukatar taimako na taimake ka, ya ce, Taimakon daga wajen wa, ya ce, Daga wajena ya ce, Ba na bukata, a wajen Allah nake bida. Wani mala'ikan ma ya zo ya ce, Kana da bukatar taimako ya ce, Daga wajen wa, ya ce, Daga wajena ya ce, A'a, a wajen Allah nake bida. Ya ce, Hasbi Allah ko? Ya ce, Allah ya isar masa, saboda haka madalla da Allah abin dogaro. saboda lokacin da ya shiga cikin wutan sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai Ƙulla ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Sai Allah maɗaukin sarki ya ce ya ke wuta, ki kasance mai sanyi, sanyin ma na aminci ga annabi Ibrahim saboda ya dogara ga Allah. Duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa. duk wanda ya samu dogaro zuwa ga Allah to Allah ya isar masa shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa alallahi fatawakkalu wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala ya ce ku dogara ga Allah in dai kun kasance ku mu'mine ne ga Allah kadai ake so a dogara wajen jawowa amfani ko wajen tunkuɗewa sharri wajen saukar da ruwan sama ko wajen tunkuɗewa barazana da waɗansu bala'ai da ke iya faruwa a cikin ƙasa to a dogara ga Allah duk wanda ya dogara ga Allah na ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره الله مدوكين سركيتي ومن يتوكل على الله duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isar masa saboda haka bayin Allah mu kasance masu dogaro ga Allah idan mun yanke wani al'amari ma muka so yin wani abu duk da haka dai kar mu yadda da dabarar mu kar mu yadda da kokarin mu mu dogara ga Allah shi yasa Allah ya ce fa iza azamta فإذا عزمت فتوكل على الله Ubangiji ta'ala ce bayan ka yanke shawarar za ka yi duk abin da za ka yi, to ka dogara ga Allah, domin Allah madaukin sarki a hannunsa ne al'amarin komai yake, a wani waje Allah ya ce, Innamal mu'minuna allazina. Idan zikir Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون malamai suka ce innama adatu hasarin abin sani kawai innamal mu'minuna mumunai kawai waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah su ne idza zukirallah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu suna girgiza wa idza tuliyat alaihim ayati idan an karanta musu ayo ayatihim ayoyin Allah shine zadatum imanan sai ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ne ga Allah shi yasa kana babu salaf sashin magabatan sun kasance idan aka ce wa mutum ka ji tsoron Allah sai kaga zuciyarsa ta kada ta raurawa har abin da yake hannunsa ma ya fadi wa idza sami'u kalamallah idan suka ji zancen Allah kuma azza wa jalla izdadu imanan sai su ƙara imani Bala ya ce za su ƙara imani ta fuskoki guda biyu. na farko a tasdiku bima akhbara Allah bihi min umuril ghaibiyya al-madiyya wal mustaqbila za su ba da gaskiya ne da abin da Allah madaukakin sarki yake ba da labari na al'amari na gaibi wanda ya wuce da kuma al'amari mai zuwa sannan ta bangare na biyu kuma al-qubul wal izanu li ahkamillah za su ciro za su ainihin wato karbe hukunce-hukuncen Allah madaukakin sarki a duk lokacin da suka samu kansu wani al'amari to za su ka yadda da hukuncin Allah za su dogara da Allah. To bin hukuncin Allah kuma da kiyaye dokokin Allah wannan shine zai ƙara sa mutane su samu zaman lafiya. Ya tabbata cikin wani hadisi wanda Qasim bin Muhammad ya ce gadautu yauman wa kuntu idza gadautu bada'atu bi Aisha na kasance ina safako duk lokacin da na yi ko sai in fara in gaida Aisha abin da yake farawa kenan wata rana ya je gaishe ta sai ya same ta tana sallah tana sallar walaha tana karanta wannan ayar famannallahu alaina karanta فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم famanna Allahu alaina Allah madaukin sarki ya mana baiwa wa waqana azabar samu tana ta maimaita wannan ayar to dabi'a ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wani lokaci in ya samu aya ɗaya sai ya ta tahajjudi da wannan ayar yana ta maimaita ta yana ta tuntuntuninta to haka ita ma Aisha ta koya daga ma'aiki alaihi salatu wassalam tana karanta wannan ayar tana ta maimaitawa tana ta kuka tana ta kuka tana ta maimaitawa to haka al'amarin yake, su bayin Allah in ana karanta musu ayoyin Allah, ayoyi suna ƙara musu tsoron Allah, suna ƙara musu taƙawa, suna ƙara musu tsoron Allah, shi yasa ma za ka samu akwai wani da ake ce masa katilul Ƙura'an, Ƙura'ani ne ya kashe shi wata rana yana ta ƙoƙarin ibada, yana ta ƙoƙarin ibada, yana ta ƙoƙarin ibada sai ga wata mace. Na'am, yana ta ƙoƙarin ibada, sai ga wata mace ta ainihin birge shi ya beta yana binta sai kwatsam ta shiga wani gida ya shiga zauren sai ya tuno wata aya a cikin alkur'ani innal ladina taqaw idan masahu
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون sai tuno wannan ayar sai ya faɗi ya suma yana faɗuwa yana suma sai bai farfado ba an ɗauke shi an kai shi gida lokacin da ya farfado yake ba da labari ya sake zuwa daidai ayar sannan kuma sai ya sake faduwa ya suma ta can kuma sai ya wuce wato qur'ani yayi sanadin sa kenan innal ladhina taqaw waɗanda suka kiyaye dokokin Allah idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru idan wani wato shaidan ya shafe su da wani abunsa to sai kaga sun tuno Allah fa idza hum mubsiruna sai ga su sun fadaku to haka al'amarin yake so ake yi kana karanta alkur'ani kana tintintini bayin Allah suna karanta alkur'ani suna tintintini suna komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki suna tuna irin dokokin Allah sannan suna tuna dokokin Allah madaukakin sarki suna kiyayewa to waɗannan shi Qur'ani bansa kiyaye shi da aiki da shi shine abin da zai sabbaba zaman lafiya a cikin ƙasa a duk inda ake in aka rike alkur'ani aka yi riko da shi aka rike shari'a to sai a zauna lafiya wanda suka yi aiki na kwarai suka yi imani to za su rayu za su rayuwa rayuwa mai kyau Allah madaukin sarki ya ce mai من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Ubangiji ta ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi wala najziyannahum kuma wallahi tabbas za mu sakan ya masa bi ahsanin ladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da ya aikata saboda haka kullun abin da yake gare mu shine ka karanta alqur'ani kai aiki da shi ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai aiki da su kin aiki da qur'ani da hadisi to wannan yana sabbaba rashin zaman lafiya yana sabbaba rashin arziki amma roƙo shi yasa Allah ya ce walau anna ahlal qura amanu wattaqau ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لك- لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون Allah madaukin sarki ya ce walau anna ahlal qura amanu da mutanen alƙariya za su yi imani wattaqau su kiyaye dokokin Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama da mun bude musu albarkoki daga sama da mun buɗe musu albarkoki daga sama da Allah ya sauko musu ruwa da taki da komai walakin kazzabu amma mutane sai suka ƙaryata suke yin abin da suka ga dama fa akhadnahum bima kanu yaksibun sai muka kama su da abin da suka tsururta suka yi aiki to in Allah ya jarrabi mutane yana so ne su kankan da kai su koma zuwa ga Allah su tuba domin idan mutum ya tuba sai Allah madaukakin sarki ya kawo masa mafita kuma sai karɓi tubarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa Allah ya sanya albarka ciki abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum